الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه, دينه ودنياه فيا عباد الله فقد كنا في هذه الديار وكنا في هذه البلاد فقد كنا في هذه الدوله في ظروف صعبة ومع ذلك يا عباد الله علينا أن نتبه حتى نتبع أوامر الله تبارك وتعالى عباد الله أما المظاهرات يا عباد الله فقد تكلم فيها علماء كثير ففي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المكونة من شيخ أبو بكر أبو زيد وشيخ صالح الفوضان الفوضان وعبد الله بن غديان وشيخ عبد العزيز آل شيخ وشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى برقم 19936 سئلوا عن حكم ما أخذ من المظاهرات فأجابوا رحم رحمهم الله فقالوا إنها حرام وقالوا كما ننصحك وكل مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغاوية الغوغائية التي لا تحترم مالا ولا نفسا ولا عرضا ولا تمت إلى الإسلام بصلة ليسلم, ليسلم المسلم دينه ودنياه ويؤمن على نفسه وعرضه وماله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم ففي فتوى الموجهة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إنه قد سئل هل من المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة وهل من يموت, وهل من يموت فيها يعبر شهيدا فأجاب رحمه الله لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج ولكني أرى أنها من أسباب الفتن فقال رحمه الله ومن أسباب الشرور ومن أسباب الظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة الطرق التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع العمير ومع السلطان والاتصال به ومناصحته والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنه فعل كذا وصار منه كذا والله المستعان إلى آخر مقولته في هذه الأجوبة وفي فتوى موجهة لفضيلة الشيخ إلى فضيلة الشيخ محمد بن بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه سئل بالنسبة إلى بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصابية تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم هل يجوز هذا شرعا وما أو وجود مخالفة النص فأجاب رحمه الله عليك باتباع السلف وإن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير وإن لم يكن موجودا فهو شر ولا شك أن المظاهرات شر لأنها تؤدي إلى فوضى من المتظاهرين ومن الآخرين وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان لأن الناس في خدم هذه الفوضية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما لا يفعل فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لو رجعت إلى ما في قلبه لا كان يكرهها أشد كراهة لكن يتظاهر بأنه كما يقول ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريقة السلف وقد سئل أيضا هل تعتبر المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة الشرعية فقال رحمه الله بعد التحميد والصلاة على رسول الله فإن المظاهرات أمر حادث لم يكن معروفا معروفا في أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أحد الخلفاء الراشدين ولا في أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعا حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها ويحصل فيها أيضا اختلاط بالرجال والنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه وما أشبهه من المفاسد المنكرة وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا خير ما وهذا خير ما يعرض على المسلم وإن كان الكافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهرا وهي ما في عليه من الشر في الباطن لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية وأنصح الشباب كما قال الشيخ أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان ففي فتوى موجهة إلى الشيخ صالح الفوضان فوضان عضو هيئة كبار العلماء أنه قد سئل فقال السائل أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أسئلة كثيرة تسأل عن عن حكم المظاهرات والاعتصامات في إقامتها وأن حكم الدعوة إليها في البلاد في بلاد المسلمين فأجاب فأجاب الشيخ بقوله المظاهرات ليس ليست من عمل المسلمين ولا عرفت في تاريخ الإسلام والاعتصامات هذه من أمور الكفار وهي فوضى ولا يرضى به الإسلام ولا يرضى بها الإسلام هذه من الفوضى الإسلام دين انضباط ودين النظام وهدوء ما هو دين فوضى وتشويش فلا تجوز مظاهرات ولا الاعتصامات ففي فتوى لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي السؤال تقول ما رأيكم في من يجوز المظاهرات للدقد على و... للدقد على ولي الأمر حتى يستجيب له فأجاب فأجاب الشيخ بقوله المظاهرات هذه ليست من الأعمال المسلمين هذه دخيلة ما كانت معروفة إلا من دول الغربية الكافرة ففي فتوى للشيخ المقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تبارك وتعالى قال قيل له ما حكم المظاهرات في الإسلام ألها أصل شرعي أم أنها بدعة اقتبسها المسلمون من أعداء الإسلام فأجاب رحمه الله لا هي بدعة وقد تكلمنا على هذا في كتابه الإلحاد الخميني في أرض الحرمين وذكرنا أن الآيات القرآنية تدل على أن المظاهر أن التظاهر يكون على الشر وهناك آيات وهي قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير والظاهر أنها من باب المشاكلة فليراجع في مقدمة الكتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين وهي نعرة جاهلية اقتدى المسلمون بأعداء الإسلام وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر دب لدخلتموه وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فما تجد نبي فما تجد سنيا يحمل لواء هذه المظاهرات وسئل علامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى المدرس في المسجد النبوي يوم الاثنين 11 ربيع الأول الموافق 14 شهر الاثنين سنة 2011 فأجاب رحمه الله بتحريمها إلى أن قال لا شك إنها من وسائل الخروج بل هي من الخروج لا شك ولما سئل في مناسبات في مناسبات مختلفة عنها فأجاب رحمه الله أيضا بتحريمها حتى قال السائل كذا منكر حصل ففعلت المظاهرة فنفع فقال الشيخ رحمه الله لكنها تضر أكثر وإن نفعت هذه الم... هذه المرة ضرت مرة ثانية ولا ينبغي النظر إلى ما يحصل من المنافع الدنوية دون النظر إلى المفاسد المرتبطة عليها فالخمر والميسر فيهما منافع بنص الكتاب العزيز ومع ذلك هي محرمة وقال رب العزة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا, ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عم أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون وجاء في سنن أبي داود عن أبي كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا علما فمن أخذ أخذه أخذ بحظ وافر فيا عباد الله أيها الشباب والشابات اتقوا الله واتبعوا تعليمات شيوخكم اتبعوا تعليمات العلماء أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث يا رب العالمين واجعل فيما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين يا رب العالمين اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وسل اللهم وسلم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وما ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine wanda ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen gidansa da sabansa gaba daya ba tare da ware ɗaya daga cikinsu ba ya ku yan uwa ku tsoron Allah tabaraka wata'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allahu tabaraka wata'ala zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma tafarki madaidaici a lahira ya ku yan uwa babu shakka muna cikin mawuyacin hali a wannan ƙasa a waɗannan garuruwa a wannan daula tamu ta Najeriya ana cikin halin kaka na kayi tare da haka ya ku bayan Allah ku lura kada ku jawo kanku abin da zai zamto mu zo mu da na sani daga baya lallai maganar cewar muzahara ayi muzahara ko kar ayi muzahara kamar yadda da yawa daga cikin ƴan uwa matasa sun tafi ganin cewa babu makawa ko kuma babu wani halli babu wata hanya da za a bi guda ɗaya ta samun sassauci a wannan ƙasa sai dai hanyar wato yin muzahara ɗin nan wato yin zanga-zanga yin zanga-zanga ya ku ƴan uwa an tambayi malamai manya-manyan malamai dangane da hukuncin yin muzahara wato yin zanga-zanga a musulunci akwai lajnati da'ima lil buhutul ilmiya wal ifta wanda yake wannan board ne babba mai zaman kansa a ƙasar Saudiya wanda ya hada manya-manyan malamai an musu wannan tambaya wanda shi wannan board ana yin tambaya a nahiya gaba ɗaya ta duk duniya idan al'amari ya shiga yanayi matsanancin yanayi malaman ƙasa kaza suna ganin wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza sai a rubuta zuwa ga wannan board din a tambaye su me hukuncin kaza sai su amsa akai an tambayi su lajnatid da'ima din dangane da wato yaya hukuncin yin muzahara yake wato hukuncin yin wato zanga zanga waɗanda suka ansa akwai Sheikh Abubakar Zaid da kuma Sheikh Salih Al-Fawdan Al-Fawdan da kuma a Sheikh Abdullahi Al-Gadiyan da kuma Abdulaziz Ali Sheikh da kuma a Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Bas fatawa mai namba ta 1936 aka tambaye su dangane da hukuncin wani ne ya tambaya an zo yin zanga-zanga ya ɗebo ta dukiya daga ciki kuma ya ɗebi littattafan addini da wasu ƙur'anai sai yake tambaya me hukuncin haka bayan sun amsa masa da cewa yin muzahara ɗin haramun ne sai suke cewa muna maka nasiha da dukkanin musulmi namiji da kuma dukkanin musulma mace cewa su nisanci irin waɗannan zanga-zanga ɗin waɗanda suke basa wato ita zanga-zangar bata mutunta ainihin ɗan adam ba kuma ta mutunta dukiyar ɗan adam ba kuma ta wato bata da alaƙa da ainihin wato musulunci musulmi ya kutar da addininsa da kuma duniyarsa musulmi abin da ake so shine wato ya samu aminci a karan kansa da kuma aminci a bisa mutuncinsa da kuma aminci a bisa wato dukiyarsa sai suke cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai suka amsa wannan ita ce amsa su an tambayi Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala aka ce da shi shin wato yin zanga zanga maza da mata domin nuna wa hukuma ko mahukunta fishi don ya zama wato wannan hanya ce daga cikin hanyoyi na kiransu zuwa ga su canza kuma wanda ya mutu a wannan zanga-zangar za a ɗaukarsa a matsayin shahidi sai sheik abdulaziz bin basu ya amsa da cewa ya ce banna ganin cewa zanga-zanga ta mata ko ta maza tana daga cikin abin da yake magance halin kakanakayi yake cewa a'a ita zanga-zanga ita dai sababi ce daga cikin sabuba na samar da fitina kuma sabab wato tana daga cikin sababa na samar da sharruka da yawa da wato a cikin ƙasa kuma tana daga cikin sababa na faruwar zalunci da kuma ta'addanci tsakankanin mutane a junansu yake cewa abin da yake na ainihin sababa na samun sassauci dangane da ainihin mahukunta shine abu sababa na shari'a shine yi musu rubutu da yi musu nasiha da kiransu zuwa ga ainihin alkhairi yake cewa mafi kyakkyawan alkhairi shine wato bibitar tsari na anashin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda suka biyo bayansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yi zanga-zanga ba ba kuma su fito sun yi muzahara ba har zuwa ƙarshen dai abin da shi a shekha ya amsa an tabi shek muhammad bin usaimin allah ta'ala ya ƙara masa yarda dangane da hukuncin wato ainihin shugaba ne wanda yake bayyayin hukunci da abin da allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar kamar yadda yake halin mu kenan a Najeriya ba ana yin shari'a ta addinin musulunci bane aka tambayi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cewa menene hukunci dangane da wato mahukunta ne ba sa yin shari'a ba sa yin hukunci da shari'ar musulunci sai mutane suke ganin cewa za su yi zanga-zanga amma zanga-zangar ta ainihin lumana zanga-zanga ta ainihin mutunta juna ba tare da shiga dukiyar kowa ba tare da waɗansu wato ainihin sharuɗa wanda ake fatan za a kiyaye su sai ake ce masa shin wannan ya halatta sai sheikh salil fadana fadana yake cewa abin da yake kanka shine ka bibici wato ainihin tafarkin salafus salih magabata na kwarai ka bi tafarkinsu idan haka ɗin ya faru ga ainihin magabata na kwarai to shikenan ya zamto babu matsala idan kuma bai faru ba lalle ka kiyaye haka din zai zanto sharri gare ka sai yake cewa ko shakka babu magabata ba su yi ainihin wato muzahara ba ba su yi wato ainihin zanga-zanga ba yake cewa ita zanga-zanga tana kaiwa ne zuwa ga ainihin hayaniya da kuma shirme da kuma wato daga cikin su waɗanda suke yin wannan zanga-zanga ɗin sukan shiga zuwa ga ainihin ta'addanci wajen su ci mutuncin wasu ko su ɗauki dukiyoyin wasu ko su ainihin wato ainihin shiga hurumin da yake ba nasu ba ko da kuwa wato ainihin ɗaya ne daga cikin mahukunta ya ba da damar cewar a yi yake cewa ko da kuwa ɗaya daga cikin shugabanni ne ya ce kwa iya yin zanga-zanga ya ce kada ku yadda da wannan maganar tasa domin watakila ya faɗi haka ne saboda ƙasar da yake ɗin ƙasa ce wacce ake yin demokaraɗiyya da sunan cewa ai kuna da ‘yanci kuna da damar ku yi to ko da shi ya faɗa ya ce to a zuciyarsa dai bayya so to amma dai saboda hali na anashin demokradiyya sai ya ce to ba laifi in kun ga za ku yi zanga-zanga ku yi tare da haka shaka yake cewa duk da haka wannan dai bai kamata ba abin da yake kan musulmai shine su bi wato ainihin halin magabata waɗanda suke na ƙwarai an tambaye shi hailau cewa shin ainihin zanga-zanga tana daga cikin hanyoyi na da'awa na kiran shugaba ya koma zuwa ga dadai sai sheikh salihul al-usaimin yake cewa bayan ya yi godiya ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ita dai zanga-zanga al'amari ne wanda yake sabo bai kasance an san shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba kuma a san shi a lokacin khalifofi shiryayyu ba ba a kuma san shi ba a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba yake cewa ita zanga-zanga tana daga cikin munanan abubuwa ita dai zanga-zanga tana sabbaba wato ainihin a karereya gilasan kofofin mutane ko gilasan tagogin mutane a ainihin rusa ginin waɗansu a cimfincin waɗansu tana kuma daga cikin sabuba na ainihin cuɗewa ko cuɗanya tsakankanin maza da mata da kuma tsakankanin matasa da kuma tsofaffi sai yake cewa dukkanin waɗannan wato zanga-zanga ɗin da mutane suke cewa zanga-zanga ce wato ta limana yake cewa za ta iya kasancewa a farkon al'amari an shirya ta zanga-zanga ce ta limana amma daga ƙarshe in an fara yi sai ta koma kuma ta limana ba lalle wannan maganar abin lura ce sheikh salihul al-usaimin Allah ta'ala ji kansa da rahama kaga shi ba dan Najeriya bane Allah ta'ala ji kansa yana daga cikin manyan lokacin ma yana raye kusan shine wanda ake ganin yafi kowa fahimtar addinin Allah a fili daga cikin malamai a duniya lokacin yana raye sai yake amsawa da wannan maganar cewar akwai yiwuwar idan an fara a matsayin zanga-zangar lumana daga baya ta zo ta rikice a lokacin ta zamto ba ta lumana ba to kaga yadda kasan ya san kasar nan mu a Najeriya idan aka ci zaɓe in ana murna kadai murna kadai fa yakan zamto wani yanayi daban ta yadda za a ci mutuncin wasu a rusar da dukiyoyin wasu a ci wato a shiga hurumin waɗansu a halakar da dukiyoyin waɗansu saboda ainihin me murna fa kadai ballantana kuma a ce yanzu an fusatar da matasa ne za su fita a fasace wancan fa saboda murna ne aka yi haka ballantana kuma a ce saboda fasata ne sai sheik al'usaimin Allah ta'ala ji kansa da rahama yake cewa za ta iya komawa kuma ta zamto almuzaharatu takhribiyya sai ta zamto ta rusau kawai a karere ya ainihin dukiyoyin mutane sai yake cewa ina yi wa matasa nasiha da cewa su bi hanyar magabata na kwarai Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi yabo ga ainihin mutanen Makka da kuma mutanen Madina ya kuma yi yabo ga ainihin waɗanda suka bi su da kyautatawa. An tambayi Sheikh Salih Al-Fawzan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ke shi yana nan a raye a yanzu haka. Ɗaya daga cikin memba na Hay'atu Kibar al-Ulama daga cikin wato board na manya-manyan malaman Saudiya aka tambaye shi dangane da wato hukuncin zanga-zanga sai yake cewa ita zanga-zanga batta cikin ayyukan musulmai ba a santa a tarihin musulunci ba babu maganar zanga-zanga yake cewa ita zanga-zanga tana daga cikin al'amura na waɗanda suke ba musulmai ba kuma tana daga cikin ababen da suke samar da ainihin fauda hayaniya da kuma tashin hankali musulunci bai yarda da irin wannan ba waɗannan tashin hankali addini wato baya cikin addinin musulunci sai yake cewa addinin musulunci addini ne mai tsari addini ne wanda yake na anashin zaman lafiya bayya san hayaniya bayya san wato anashin shirme ba kuma ya san wato anashin muzaharat wato bayya san wato anashin zanga-zanga a shek abdulaziz arrajihi yake cewa ake cewa da shi menene ra'ayinku ya sheikh menene ra'ayinku dangane da wato azafafa ko ayi fragilizing wato shugaba ta yanda zai amsa kiran talakawa ta hanyar yin wato zanga-zanga menene ra'ayinku ya sheikh sai yake cewa yake cewa ai zanga-zanga ba aikin musulmai bane wannan abu ne wanda yake dakhila wato abu ne wanda ya shigo cikin musulmai amma ya zo ne daga ainihin kasashen yammacin duniya kasashen kafirai kasashen turawa aka gano wannan daga gurinsu amma musulunci bai zo da maganar zanga-zanga ba haka a sheikh muqbil bin hadi al-wadda'i Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yake cewa ake cewa da shi menene hukuncin yin zanga-zanga a musulunci shin tana da ainihin asali a shari'ance sai shaka yake cewa yake cewa a'a ita zanga-zanga bid'a ce yace nayi magana dangane da ainihin hukuncin zanga-zanga a cikin wani littafi da na rubuta inji shi wato shi Sheikh Al-Wadda'i yake cewa a cikin littafinsa mai suna Al-Ilhad al-Khumaini fi Arad al-Haramain wato ilhadin da Khumaini yayi a ƙasar Saudiya a wannan littafin tun da dama yana daga cikin aikin shi'a shine yin zanga-zanga ya rubuta littafi akai yake cewa mutum ya koma ya je karanta wancan littafin yace ya kawo ayoyi da yawa na alƙur'ani wanda suke nuni zuwa ga cewa muzahara takan zamto sharri ne ƙarshen al'amari yake cewa baya da haka faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala wal mala'ikatu ba'da zalika zahir yake cewa wannan duka yana gwada cewar a haɗu a yi muzahara wato ba al'amari ne wanda yake mai kawo ƙarshen al'amari mai kyawu ba yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya inda yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum lalle za a samu wata jama'a a cikin ku waɗanda za su bi hanyoyin waɗanda suka zo kafin ku ma'ana hanyar yahudu da nasara kenan har ya zamto tsabar biyayya da kuma koyi ga ainihin yahudawa da kuma nasarawa ko da za su fada cikin ramin kura ne kuma da an samu waɗansu wato wasu daga cikin ku musulmai sun bi su sun fada cikin ramin kura din saboda kwaikwayensu a ce ai a Birtaniya an yi a ƙasar Ingila an yi a ƙasar kaza an yi ƙasashen Turawa an yi to kuma za a samu waɗansu za su ga cewar ya kamata mu yi kamar yadda waɗancan ƙasashen suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wasu jama'a za su rika koyi da ainihin yahudu da nasara ko da za su fada ramin kura kuma da kun fada a ciki sai shaka yake cewa amma dai ina godewa Allahu tabaraka wata'ala tunda ba za ka taba samun wanda yake wanda yake ahli sunna ba wanda yake ya yarda cewa shi ahli sunna bane ya zamto ya koma ya yarda da cewar ayi ainihin muzahara ba sai aka tambayi Sheikh a Sheikh Abdul Abdul Muhsin Abbad mahaifin Sheikh Abdul Razak Al-Badr kenan Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ɗaya daga cikin masu yin darasi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a madina an tambaye shi ranar 11 ga watan rabiul awwal shekara ta 1434 wanda ya daidai da 14 ga watan biyu shekara ta 2011 aka tambaye shi dangane da hukuncin yin zanga-zanga sai shekha yake cewa ita zanga-zanga haramun ce har ma ake cewa da shi to za a yi ɗaukar cewa yin zanga-zanga a matsayin khuruj ne fita ne daga cikin umarnin shugaba sai yake cewa lalle babu shakka ita zanga-zanga tana daga cikin wato sabuba daga cikin sabuba na ainihin fita ga ainihin shi shugaba sai ke cewa kai ba ma haka ba tana daga cikin fita babu shakka tana daga cikin fita daga ainihin walilul amr da aka tambaye shi a wasu guraren daban-daban shi Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad dangane da hukuncin da ita zanga-zanga din sai sake amsawa da cewa lalle ita zanga-zanga fa haramun ce sai wani a cikin ɗalibai ya tambaye shi yake cewa ya Sheikh amma fa a wasu garuruwa an yi zanga-zanga kuma an sami sakamako mai kyau abinda ake so a cimma an cin masa sakamakon zanga-zanga sai yake cewa sai shi shekh yake cewa ai ba wannan ne abin lura ba yana iya yiwa a samu amfani saboda waɗansu yi muzahara sun samu amfani amma kuma akwai yiwuwar a zo a samu cutarwa mai faɗin gaske nan gaba sai yake cewa idan ma an samu so ɗaya an yi an samu kuma nasara to za ka iya samun mutanen sun saba da ita idan wani abu ya faru wata shekarar sai su ce kun bari su yi zanga-zanga yayin yin na biyu kuma sai wata masiba kuma ta samu idan Allah ta'ala ya ga dama sai su yi ta farko a zauna lafiya amma ta biyu kuma sai ya zamto ba a zauna lafiya ba sai aka ce da shi sai yake cewa ai idan kuka duba cikin alkur'ani mai girma dangane da shan giya da kuma wato caca akwai amfani kamar yadda Qur'ani yace yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas Allah ta'ala yace akwai amfani ga mutane sai yace wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima sai shek yake cewa to duk da ke cewa a giya akwai amfani a caca akwai amfani amma duk da haka musulunci bai halalta ta ba cewa idan an yi za a samu nasara yace wannan ba shine kawai abin dubawa ba ya ku yan uwa ya ku matasa lalle kowa ya koma cikin taitayinsa hausawa suna cewa idan hankali ya bata to fa hankali ne yake dawo da shi Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle mun saukar da alqur'ani zuwa gare ka da gaskiya yana mai gaskata littattafan da suka zo kafin zuwa wato zuwan alqur'ani mai girma kuma shi alqur'ani wato mai karfafar sauran littattafan da suka zo ne kafin sa sai Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama fahkum bainakum bima anzalallah ka yi hukunci tsakankanin mutane da abin da Allahu tabaraka wata'ala ya saukar kada ka bi soye-soyen zuciyarsu dangane da kabar abin da ya zo maka na gaskiya sai Allah ta'ala ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan kowa mun sanya masa shari'a kuma kowa mun sanya masa tsari saboda ka ya ku yan uwa mu bibici tsarin da Allah da manzansa suka zo da shi mu bibici tsarin magabata na kwarai lalle ya zo a cikin hadisi ruwayar wato ainihin abi dauda hadisin da aka rawaito daga kathir dan qais shi kuma ya rawaito daga abi darda Allah ya kara masa rada yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai su malamai su ne magada annabawa kuma su annabawa ba su bar dinare ko wata dukiya da za a gada ba su annabawa sun bar ilimi ne to waɗanda suka yi riko da wannan sun yi riko da ainihin rabo mai girman gaske mai wadatar gaske ma'ana malamai su ne magadan annabawa to tunda malamai suka ce lalle mu kiyayi yin zanga-zanga to mu kiyayi yin zanga-zanga lalle ba ta haifar da alkhairi ya faru a ƙasar iraq musiba ta faru ya faru a libya kowa ya ga abin da ya faru ya faru a suriya wato ƙasar siriya kenan kowa ya ga abin da ya faru ƙasar suriya wanda yake yana daga tana daga cikin ƙasashen da suka fi kowa jin daɗin rayuwa wanda hukuma take musu goma ta arziki bakin gwargwado amma saboda waɗansu sabuba suka yi muzaharat suka rinka yin zanga-zanga akan sai an tumbuke wannan shugabanci suka shiga masibar da su kuma suka fallatsa a duniya wallahi na taba ganin wani mutum ya zo masallaci a jami'a ya tashi yana neman a bashi sadaka sai ya fashe da kuka mutane suka zo suka rungume shi aka zaunar da shi ya tashi tsaye ni ina daga cikin wanda muka tsuguna a gurin sa bayan ya zauna a masallaci a jami'a sai yake cewa shi yana da ainihin benannaki guda uku a birnin Dimashq a kasar su a Suriya yana da benannaki wanda suke a Qarat wato estate ne ya gina estate manya-manya guda uku na haya kadai banda gidansa da kuma sauran waɗansu muntalakat da ya mallaka ya ce amma yanzu shi ne wai ya zo yake roƙar mutane su ba shi abin da zai ci abin da zai ciyar da 'ya'yansa yake cewa mahaifiyarsa bai san inda take ba sababi fa na faruwar wannan shine mai zanga-zanga da suka kama yi wanda ainihin a suriya abinci idan wato da ruwa da wutar lantarki gas yanda za ka yi wayarin a gidanka na ruwa idan ka haƙa wato bohol ko wani abu yanda za ka yi wayarin na wutar lantarki a ce ga ya wuce to a suriya a daɗin yadda ake shi ne idan ka yi gida duk wato inda ake tunanin za a yi gidaje a gurin an riga an yi wayarin na gas gas ɗin dafa abinci ɗin nan kawai sai dai ka kira wanda yake aikin ya jona maka fayaf ya binne ya rufe ka jawo gas zuwa kitin ɗin gidanka ba ko kowa za ka riƙa biya ba kawai gwamnatin ƙasa ce ta sa maka gas domin dafa abinci amma da suka yi muzaharat ga yanayin yadda hali ya faru libya da suka yi ga yadda hali ya faru ƙasar sudan ta baya-baya ga cikin musibar da ake ciki har izuwa yanzu har izuwa yanzu ba wato ba a fita daga cikin musibar da ake ciki ba wanda a ainihin a ƙasar sudan musiba ce ta faru ta ainihin tsada da matsanancin hali kwatankwacin irin wanda muke ciki suke cewa za a fara yin zanga-zanga za a fara kaza domin lokacin ni lokacin muna ƙasar suka fara tattaunawa ya za a yi kamar irin wannan a sa rana a ɗaga a sa a ɗaga waɗansu suna zuwa suna sake zuga su yaya za a yi babu 'yanci a ƙasar nan abinci ya yi tsada in ka je sayan ash wato gurasa a banan biredi ana sayarwa a kudin kasar a lokacin ana sai da guda daya da kasar da kudin kasar kamar naira din anan kenan naira biyu ana sayarwa junai biyu guda daya da kuma guda guda hudu ne junai daya sai ya dawo guda daya junai biyu sai suka fara kunkuni suka ce wannan masiba ta yi yawa lokacin ana sayar da gidan taliya guda daya junai uku da rabi ne sai ya dawo gidan taliya guda daya naira goma sha biyar kaga yanin ninku da yawa sai suke cewa su ba za su yadda ba musibu suka faru lokacin ana sayarwa nama a mahauta kilo ɗaya ana sayarwa 140 wanda da kuma ana sayar da shi kamar naira a jinai 20 ne ya dawo 140 kaga yayi tashin goron zabi to a yanzu satin da ya gabata muna magana da wani muna kira da shi ta ta whatsapp yake gaya min halin gari sai yake ce min yanzu kilo ɗaya na nama fa junai dubu goma sha hudu ne junai dubu goma sha hudu ba wani abu ya zamto sila ta fada wannan yanayin ba sai me zanga-zanga da suka yi aka fara ture Umar Hassan al-Albashir aka kama shi aka kai shi prison aka kori ministocinsa aka kori duk waɗansu manya-manya aka saka su a kurkuku wasu ma aka kashe su aka kawo su aka kawo waɗansu su Hamdok yazo ya rike shi ma aka kore shi suka haɗu da wannan Ahmad Hamdan Dagalo da shi Al-Burhan na yanzu su ma kuma yanzu suka zo suka rabu tsakankanin su ya zamto wannan bai yadda ba wannan bai yadda ba tsakanin shugaba da mataimaki ya zamto tsakanin wancan da wancan ana yaki wannan ya tafi jiha kaza zai rike a rinka ana ta saka bambamai kasashe kaza suna goyon bayan mataimaki shugaban kasa kasashe kaza suna goyon bayan shugaban kasa fitinan fa da ta faru kenan wato kasar Sudan har yanzu kuma kuma tana daga cikin kasashen duniya da tafi ko ina zaman lafiya a da da kuma tafi ko ina yawan baki domin lokacin da aka ɗebo ɗalibai 'yan Najeriya da gari ya fara rikicewa su ne ƙasa ta ɗari da uku wanda aka zaro daga cikin garin Khartoum zuwa Jidda aka tsallaka da su ruwa kaga kenan akwai baƙi da yawa ɗalibai wanda suke zuwa ƙasar karatu kowanne fanni Allah ta'ala ya musu buɗi wajen karantar da mutane wajen ilimi ko na zamani ko na addini saboda ka zaka samu mutane kala kala a ƙasar sabab na wannan wato suka rena ni'imar da suke ciki shine sanadiyar yin muzaharat da suka fara zanga-zanga suka tafi kofar shugaban ƙasa suka tafi anashin hedikwatar sojoji anashin garin Khartoum a wata unguwa da ake ce mata Undurman suka ce ba za su fita ba suka tafi babban mu'askar na soja suka ce su ba za su bar nan ba sai gwamnatin nan ta sauka aka karkashe mutane da yawa daga cikin matasa a lokacin maza da mata aka karkashe da yawa shikenan musiba ta faru har izuwa yanzu Sudani shine mutumin da kullun damuwarsa ya za a iya baka abinci ka ci ba wai damuwarsa shi kansa ba kullun gari yawa ya ga cewa ya bi mutum kaza sun ci kullun damuwarsa kenan wallahi idan a Sudan ne kamar yanda nan garin muke da wannan gidajen man idan lokacin azumi yayi sai ka rasa ina zaka je ka yi buɗe baki duk gidan mai sai ya ɗauko hayar kamfani mai dafa abinci wani zai ce kullun yana so da rago biyar wani kullun da rago uku wani rago goma buɗe baki kowa ya zo ya ci sai ka zaɓi inda zaka je to amma yanzu ya zamto sudani ne yake zuwa roƙon abinci yake zuwa satar abinci saboda an shiga halin kakana kai saboda ka ƴan uwa muna cikin wato yanayi matsa wato wato na cikin ainihin tsanani ko shakka babu amma mu ci gaba da ainihin addu'a Allahu tabaaraka wa ta'ala yace am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum mastadhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasarullah ala inna nasarullahi qarib Allah tabaraka wa ta'ala yace an yi tsanantawa mutane an shiga halin kakana kai an shiga yunwa an shiga rashin lafiya da jinyace-jinyace da tsada da tsanani har ya zamto ka ji manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa yaushe ne taimakon Allah zai zo sai Allah ta'ala ya ce ala ku saurara ku yi haƙuri inna nasarallahi qarib lalle fa taimakon Allah yana nan kusa dama ƙa'idar Allah ta'ala ne sai ya jarrabi mutane kuma kyawun ayyuka ko munanan ayyuka suna da tasiri wajen wato samun jarrabawa mai kyawu ko kuma jarrabawa take mummuna muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya zauna da ƙasar nan lafiya amma dai muna sake tunasar da ƴan uwa matasa lalle mu yi taka tsantsan kar mu yadda da maganganun masu iya magana a ainihin social media cewar kaza da kaza dan har wasu daga cikin malamai zaka ji da yawa suna maganganu akan cewa lalle ya kamata a yi tunda ai ba hukuma ce ta musulunci ba maganar cewa haramun ne a hukuma ta musulunci kenan amma dai duk yanda ya kai da ilimin sa bai kai irin waɗannan waɗannan malamai da muka ji fatawoyinsu ba wanda duk duniya ta da su ne manya-manyan malamai Allah ta'ala ya saka musu alkhairi wanda kuma suka mutu Allah ta'ala ya jikansu da rahama ƴan uwa mu ci gaba da yi wa ƙasar mu addu'a wannan halin da muke ciki hali ne mara daɗi amma wallahi akwai halin da ya fi shi rashin daɗi ba halin da ya fi rashin daɗi ka tashi baka isa ka zauna a garinku ba ka yi gudun hijira zuwa ƙasa kaza waɗanda suke a garin Borno lokacin da aka yi ƙadiyyar Boko Haram ka same su za su gaya maka wato muni na anashin tashin hankali mutum ya bar garinsu da gonakinsu da 'yan uwansu da ma'aikatarsa dolensa ya gudu ba yanda zai saboda ka 'yan uwa mu shiga taitayin mu ci gaba da gayawa Allahu tabaraka wa ta'ala ya kawo mana sauki Allah ta'ala mai iko ne akan komai idan kuma Allah ta'ala ya ga dama cewa haka zamu mutu to Allah zai kankare mana zunubanmu ne sakamakon wato wannan tsanani da muke ciki muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya zauna da ƙasar nan lafiya Allah ta'ala ka sanya wannan damunar mu albarka gashi ma muna cikin halin damuna dama amfanin gona ake nomawa a ci gaba da ci zuwa baɗi idan gari ya rikice baka isa ma ka je gonarka ba to kaga babbar babban sabab kenan na masiba a ce ba a ma yi noman ba saboda an yi harbe harbe a gari kaza an gudu an tafi gari kaza an gudu an dawo kaza an dawo kaza akwai fa waɗanda fa suke suna jiran ta rikice su shigo in ta rikice kuma suka shigo kuma al'amari zai zamto yanda ba a tsammata Allah ta'ala ka kare akwai sanarwa kamar haka na farko a shugaban izala na ƙasa a Sheikh Dr. Abdullahi Bala Lau ya ce wato a sanar da ƴan uwa musulmai gaba ɗaya cewa a ci gaba da yi wa ƙasar nan addu'a cewa Allah ta'ala ya kawo sassauci a ci gaba da yin addu'a kwarai da gaske ko da yaushe duk lokacin da ka gabatar da wani aiki na alkhairi ka roki Allah ta'ala ka yi tawassuli da wannan Allah ta'ala ka kawo ƙasar nan zaman lafiya Allah ta'ala ka kawo ƙasar nan sauƙin rayuwa da albarka da jin daɗi muna kuma addu'a ga anashin wanda suke tsaye da anashin hidimar wato kula da harkokin tsaro waɗanda suke mutanen ƙwarai Allahu tabaraka wa ta'ala ka taimake su ka taimake su ka kuma saka musu alkhairi muna addu'a ga mai mataba sarki Allah ta'ala ka saka masa alkhairi ka ƙara masa lafiya Allah ta'ala ka albarkaci zuriyarsa da duk waɗanda suke taimakawa wajen samar da tsaro da kuma waɗanda suke taimakawa wajen hidimar addinin musulunci Allah ta'ala ka dubunci al'amuransu ina kuma yin wato yin ainihin godiya da kuma fatan alkhairi ga 'yan uwa wanda suka yi ta kira na har wasu suke cewa ya kamata ko da a masallaci a sanar suna taya ni murnar gama karatun PhD Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zamto hujja gare ni ba hujja kaina ba Allah ta'ala kuma ya sa ya zamto mai amfani gare ni da al'ummar musulmai gaba daya umu ila salatikum yarhamukumullah